ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لاربا بقي قوة جمادة الأولى shekara ta 1447 hijiriya wanda ya dace da 29 ga watan goma shekara ta 2025 miladiya muna darasi na 77 a cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka zadul mustaqni 73 haka 73 a cikin wannan littafi na zadul mustaqni a wannan masallaci na usman bin affan kofar gadon kaya kano nigeria akwai matsaloli guda biyu da ba mu tattauna a kan satin da ya wuce ko guda uku za mu karisa su sannan sai mu karisa babin sahun matsala ta farko ita ce lokacin da liman ya karanto sura mai sujjada kuma sujjadar a ƙarshen surar sura mai sujjada ayar sujjadan a ƙarshen sura to kuma shi ya karanta bayi da niyan ya sujjada mamun da suke bayansa su kuma tun da sun ji ayar sujada ne sai suka ɗauka mai zai sujada don haka wasjud waqtarib ko Allahu akbar kaga da kabbarar sujada da kabbarar ruku ai duk ɗaya ce to shi liman sai ruku'i su kuma mamu sai suka tafi sujada an gane kes ɗin matsalar liman ne ya zo karanta sura sai karanta sura mai sujjada kuma mai sujjadar a ayar ƙarshe kuma shi bai yi niyan ya sujjada ba tunda ba dole ba ne sujjadar to amma su mamu ai ba kowa ne yake ganinsa ba na gaba yana ganinsa watakila sahun baya sahun ƙarshe can in babban masallaci ne ma ko a cikin masallacin ba su hango liman ɗin don haka kawai sai suka ɗauka me zai sujada sai suka wuce suka yi sujada shi kuma mai gidan nasu yana harkoyi an samu matsala to a nan gudun abinda malamai suke ce Allah musu rahama in an samu irin wannan matsala to tana iya faruwa ta ma faru ba guri ɗaya ba na farko dai wasu malamai suka ce ya kamata a faɗakar da dukkan limamai a faɗakar da dukkan limamai masu yi wa mutane limanci da manyansu da ƙananansu kada mutum kurun don ya haddace ƙur'ani ya hau kujera ta limanci ba tare da ya karanta fiqhul imama ba akwai wani karatu da ake cewa fiqhul imama ba iya hadda ƙur'anin kadai ba ba iya matsayin wane mai ilimi ne kadai ba ko yana da ilimin sai ya karanta wannan fiqhul imama din fiƙihun limanci akwai abin da halal ne ka yi shi ya halatta amma sai ka lura da abubuwa zan yi bayani daga baya insha Allah suka ce duk limamin da yake ya tinkari aikin sallah yana yi wa mutane limanci to ya kamata ya kuma gane fiqhul khilaf fiqihun saɓani matsalar da aka samu saɓani a cikin malamai akan masail na sallah masail fiqhiyya a khilafiyya ya kamata shi liman ya san da su kuma ya san ya zai ɗabbaƙa su a cikin ibadar da yake jagorantar mutane da kuma annawazil abubuwan da suke faɗowa akan limamai lokaci bayan lokaci a na matsaloli yayi za su warware ya kamata mutum ya rinka karantawa menene fiqhul imama daga cikin fiqhul imama suka ce ya kamata kowane liman ya sani cewa malamai sun yi rubutu a duniya sun faɗa cewa duk wata matsalar da wato liman zai kawo ta zai kawo rudani a cikin sallar mutane su rude a ciki to ya kamata ya nisanci kawo wannan abin a cikin sallah misali wasu suna yin sujjada wasu ba sa yin sujjada to sai ya je ɗauko ayar da akwai sujjada a ciki kuma shi liman ne an lazumta wa mamu duk abin da ya yi a sallah su bi shi to sai ashe shi yana da ra'ayin ba zai yi sujjadar ba kaga khilaf ne to yanzu duk mai bin sa sallah ya san yana da wannan ra'ayin shi ba zai sujjadar ba to tunda ya san ba zai sujjadar ba meye na karanta wannan ayar da wani zai iya zaton cewa ana buƙatar a yi sujjada bari ya wuce ya sujjada tunda kuma ya je ya kabbara to yana cikin fiqhul imama to kada liman ya shiga cikin abin da in yayi shi zai raba kan masallata su rude wancan yayi can wancan yayi can to kaga wannan tsabar tsagwaran haddace qur'ani da iya karanta shi wataƙila da ɗan karance-karance in ba a yi zurfi aka karanta ɓangaren limancin ba ba lallai limamin ya karanta tambihi da malamai suka yi akan kiyaye irin waɗannan abubuwan ba na ɗaya kenan um, yanzu ya karanta mana sura a ƙarshen sura akwai sujada idan haka ta faru zai sujada ne ko bai zai ruku'i ba mu yanzu ba mu sani ba to sai sujada idan ya yi sujjada nan alal akalli ya ɗauke wa mutane rudani saboda in ya yi sujjada dai na gaba za su ga sai ya yi sujjada za a ci tafiya ana sujjada ana sujjada ko da bai da ra'ayin ya sujjada sai ya sujjada saboda masu sauraron karatu sun san cewa nan gurin akwai sujjada to sai ya yi sujjada wala ya raka saboda lallai mutane za su yi sujjada saboda sun yi koyi da shi ya yi sujjada ko da ku bai da niyyar yi wannan sujjada abu na biyu idan kuma baya so ya sujjada eh shi yana da ra'ayin ba zai sujjada ba ba za mu ce dole sai ya sujjada ba dan ba nassin da yace dole ya sujjada dan yanzu liman din zai ce to ya za a wajabta min abin da Allah bai wajabta mini ba shikenan ba za ka yi sujjada ba to kar ka tsaya akan aya mai sujjada sai ya jona da surar da take bayan aya mai sujjada me dalili saboda kai ya jefa mamunsa rudu eh ba zai sujjada ba shi yana da ra'ayin ba zai sujjada ba wata ran sayyidina Umar ya karanta aya mai sujjada aka yi za a yi sujjada sai ya ƙi yi aka ce ya aka yi ce na yi ne don nuna muku ba dole ba ne to sai liman ɗin sai ce shi ma ba dole ba ne ba zai ba to tun da ba dole ba ne to ku ai kuma ba dole ba ne sai ya tsaya a kan su ayar ko don haka sai ya jona in ya zo daidai sujadar kai ya sujadar sai ya mai sai ya jona sai ya wuce ba zai yi sujada ɗin ba sai ya hada da wata sura wacce take bayanta ya buɗe da aya ɗaya ko aya biyu a cikin wata sura sai ya ruku'insa kaga kowa ya gane da zai wannan sujada ba don haka mutane za su gane cewa eh to liman bai zai sujada ba tun da ya shiga wata sura kuma bai tsaya ba um, yana cikin fiqhul imama malamai suka ce ba a so liman ya rinka zaben ya rinka zaben ayoyi na sujada dan ko da ma wurin da ma ba ma ƙarshen suran ba wasu mutane ma rudewa ma suke sai a sujada ma ba san an yi ba yana ce yana ta wani tunani me zaɓa kawai ka shirya kawai dan ka yi wannan sujada ka karanta surar ba a so sai dai in karatu ne ya biyo ta kanta to sai kai sujada shi ne suka ce yukrahu takhayru ayati sajadati liman la yuridu as-sajada duk wanda baya da niyyar yin sujada to kada ya zo yana zaɓo ayoyin da suke akwai sujada kuma shi ba zai sujada ba dan ba mamaki wani in ya ji sujada kafin ma ya ji kabbar liman din shi yayi gaba ya tafi musamman irin wannan zamani da ake cikin abubuwa sai dai Allah tsare ina fata ana fahimta ba misali mutum ya karanta iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya karanta iqra a cikin sallar magariba baya so ya sujada sai zo ya Allahu akbar wanda baya ganin sa zai yi sujada tunda baya ganin yayi sujada ko bai zai dauka yayi sujada to kaga zai samu mutane wato rikici a cikin sallarsa to yana cikin fiqhul imama mutum ya zama yana tambihi da fadakuwa a cikin irin wannan matsaloli kada ya jefa kansa cikin jefa mamunsa cikin damuwa to to ya zamu yi akan mamu kuma yanzu an samu matsala to ga yadda abin yake idan liman ya yi kabbara ya yi ruku'i a sura ko aya mai sujada tabbas akwai wanda zai yi sujada akwai kuma wanda bai zai yi sujadar ba tun da bai ga liman ya yi sujada ba wani kuma zai ɗauka liman ya yi sujada to wanda bai yi sujada ba tun da ya bi liman ya ga liman wannan babu iskali a kai to amma wanda ya wuce sujada ba kuma sai ya tabbata liman din ba sujada yayi ba to shi yana da hali guda biyu na farko dai yayi sujadar sai da ya sujadar ya faɗa kai gane cewa fa liman din sa bai sujada ba a shi kuma yana sujada liman din sa kuma yana rukuyi ko kuma lokacin da zai yunkura ya tafi sujadar sai ya gane kai ba fa sujada akai ba ko kuma bayan ma ya yi sujada ya gane cewa kai ba fa sujada aka yi ba kuma a wannan lokacin liman bai yi sujada ba yana ruku'i ko kuma na gefen sai nuna masa cewa ba sujada aka yi ba to abin da zai yi kawai sai ya taso daga sujadar tasa ya daɗa miƙewa sai ya ruku'i ya riski liman ɗinsa yana ce me yana ce ruku'i to wannan laifin da ya yi fa da ya riga malam ya wuce ya wuce liman liman ya ɗauke masa don mun karanta da ku a cikin hadisi cewa liman yana ɗauke wa mamu laifuffukan da ya yi a cikin sallah sai dai in ya jefar da farilla ne ko ya jefar da rukuni to wannan zai dawo sai ya ruku'i kuma yana san ya tarar da liman bai yi sujada ba kawai sai ya riske shi wannan babu baya da damuwa tunda an ce ya koyi ne da liman wannan kenan abu na gaba shine idan kuma ya kasance hali na biyu bai ma san cewa liman ba sujada ya yi ba shi fa yana kafe goshinsa yana ƙasa kawai sai ji liman yana sami Allahu liman amida shi ya buga sujada yana jiran liman ya yi Allahu akbar ya ɗago ko to kawai sai ji me sami Allahu liman hamida ashe shi kadai yayi sujjada ko shi da wanda suka rude suka yi sujjada liman ko shi rukuyi ma ya dago sami Allahu liman hamida an samu mushkila an samu mushkila to anan gurin shi ma dai yana da hali guda biyu yanda zai yanda zai gyara halin farko shine yana sujjada sai liman ya tashi ya ce sami Allahu liman hamida to shikenan sai ya taso daga sujjadar shi ma sai miƙe ya rabbana wa lakal hamdu an gane ko to amma a nan akwai abin da aka samu matsala bai samu mai ba ruku'i ba kuma an zo an yi sami Allah liman hamidu shi ma ya rabbana lakal hamd shi kuma lokacin da aka yi ruku'i yana cikin sujada kuma lokacin ba lokacin sujadar liman bane to zai bi shi idan an gama sallah sai ya tashi sai ya karo raka'a dai wannan raka'ar tasa ta lalace saboda ka'idar da muka gina akan cewa duk wanda iwullar da rukuni liman ba zai mai ba ba zai dauke masa ba ba zai dauke masa ba da zaman tahiya ne watakila ya rude bai yi ba wannan zaman tahiya na farko to wannan liman yana iya dauke masa to kun ga anan yadda zai gyara shikenan wannan rukuni ya wuce masa sai ya tadaruki to dan jinkirin da ya samu ba kuma yana da uzuri an samu matsala liman ya jefa cikin rudu hali na biyu shine a shi bai ma sani ba bai san ma halin ke ciki ba kawai dai ya ga liman ya tashi shi ya dauka har an yi sujjadar har an dago har an miƙe sai ya ga liman a tsaye ashe liman kam sami Allahu liman hamidahu yayi wataƙila mai doguwar addu'a ne a sujjadar ya yi ta sujada bai ma ji an yi sami Allah liman hamidu da an dago ba kawai dai ya tarar da liman ya tashi ya miƙe sai ya yi ijtihadi ya miƙe shi ma a to anan gurin bai yi ruku'i ba to shi ma dai yalzamuhu an ya'ti bi raka'atin ba'da taslim al-imam dole sai ya zo da wata sabuwar raka'a da shi da wancan daya da wanda ya san an dago din bai samu ruku'in ba da wanda kuma bai ma san an ɗago ɗin ba dukkansu gabaki daidai an samu matsala a wannan raka'a ta faɗi ta tafi shikenan sai je kawo sabuwar raka'a a sabuwa babu kuma wata sujjada a kansa wannan laifin da ya yi liman ya ɗauke masa ba za a ce ba di ko sujjada ba bai kabli ba kun gane wannan matsalar to sai matsala ta biyu liman ne ya zo ya samu matsala a sallah aka yi tasbih subhanallah subhanallah bai fa gane ba ko bai ji ba kun san barin gaya muku wani abu guda duk masallatan da suke da nisa tsakanin liman da mamu to liman bai fiye jin tasbihi ko magana ko buɗi ne sallah ba ya ji sosai sai an yi da ƙarfi wasu ma mu ba sa ganewa in an sai su dan faɗa kaɗan bari ji ba saboda ƙaran sauti da kuma rata tsakani ba a yi wa leman buɗi da magana raɗa da ƙarfi ake faɗa to an yi subhanallah bai ji ba to kaddara ya ji sai ya ruɗe ya zauna na farko a misali ya kamata ya zaman tahiya bai zauna ba sai ya miƙe sai aka yi mai subhanallahi sai ya ɗauka a to ruku'i ne bai ba kenan sai ya tashi miƙe sai ya kawo ruku'i subhanallah ya ruɗe ya kamata ya tashi bai tashi ba ya zauna ana samun ruɗu mutum ya kiɗi ne ya rasa inda zai yi kun fahimce ni to ya za a yi a nan malamai suka ce ya halatta idan liman ya yi kuskure aka masa tasbihin nan bai ji ba to ai magana kawai wani ya ce da shi ruku'i fa za ka yi ko wani ya ce da shi sujjada ɗaya ka bari a yi masa magana da yaren da zai iya ganewa ko mai ahalari ya faɗa ce magana ta gyaran sallah ba ta ba ta sallah to anan me yasa na kawo muku wannan matsalar ku gane cewa ba da subhanallahi kadai ake gyara sallah ba idan ta lalace akwai lokacin da harkar to ba zan ce ta fi subhanallahi ba amma dai liman din zai rude da in an gaya mai subhanallahi to sai a yi masa duk abin da za a iya masa ya gane dan ba yadda za a yi sallama dole ita sallah in ta lalace akwai yadda za a gyara ta ba a yin assalamu alaikum a ce a sake ikama sabuwa a'a sai dai a gyara ta da haka nan ya halatta mutum idan aka gane cewa ya yi kuskure a misalin ya bar ruku'i ko ya bar sujada ko ya bar karatun fatiha yana iya yiwa wallahi malam mutum yana tashi ya yi raka ta farko yana tashi raka ta biyu yana miƙewa kama wattini wa zaitun wa turi sinin ha liman ina fatiha liman ya rude subhanallahi subhanallahi sai ya rude da ya ji da ya ji yana wattini wa zaitun kuka yi mai subhanallahi kawai sai ya daɗa me sai ya daɗa komawa ƙasa ya ɗauka sujjada ce bai yi ba shi bai gane cewa fatiha ce bai karanta ba subhanallah subhanallah sai ya koma ƙasa ya je ya ƙara muku wata sujada kuka ce subhanallah ya daɗa miƙewa wacce ne wani zaitun kai wani ya ce fatiha za ka karanta haka wasu malamai suka ce wasu kuma suka ce a'a kar a shigo da wata maganar da ba larabci ba a cikin sallah inda akwai canjin wannan abu me za a yi kawai a ce wani a cikin mamu ya ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim sai ya shiru aka ce in dai ba ki dimamin liman bane ba ya dauki baci a nan kuwa ina mata kaga da a ce fatiha zaka karanta kaga an yi magana da abin a cikin sallah to gwanda a dora masa me a dora masa su abin da ayar da ya bari ko kuma surar da da ya bari to ka ji rubuwa Allah shi kuma wai idan liman ya rude wai ya iya juya ya ce ya jama'a me ake ciki ya tambaya ce ta ya ce ta cika bai da damar da zai magana ko ya rikice ai shi liman in ya rikice shi ba zai magana ba ba a ba da ƙofar magana ba na baya za su gyara masa yasa annabi ya ce liyaliya ni minkum ulul ahlami wan nuha wanda za su biyo ni masu girman shekaru masu hankali balagaggun mutane dole wanda za su biyo bayan liman naman sun shirya za su gyara masa sallah ne maganar ya juyo magana bai zai yi ba to suka ce idan aka samu matsala ya sallame a sallar kuma har ya zo ya yi wata magana ba sai daga baya aka na ba da shi ya sake dawowa suka ce wannan magana shi ma da liman din yayi ba laifi bane ita ma ta gyaran sallah ne suka ce ga ga hadisin zuliya daini nan manzo Allah ba ya sallama a raka biyu ba ya tashi ya tashi daga wurin liman din ma ya koma amudi ya je jingina aka zo ana ci cewa manzo Allah ka fai ragi raka biyu yace shi bai rage ba to mala'ika ne ya ce an mai da sallar raka biyu ya ce a'a tana nan a hudunta aka yi ta jayayya da shi ai a ka'ida a shari'a duk wannan tattaunawa da aka yi duk a cikin sallah ne to kaga ya magana har ma yace haqqun ma yaqulu zulalaini abinda zulalaini ya faɗa gaskiya ne aka ce eh haka ne aka zo aka yi da maganar da su abubakar suka yi da na zulalaini da abinda sahabbai suka ce eh na'am eh na'am duk gaba ɗaya magana ce ta gyaran sallah to shine wasu malaman suka ce babu laifi ma ko kai wata magana kawai saboda ai an samu a hadisin zuliyadai ne ai yayi magana kuma ta me ta gyaran sallah ne ina fata ana fahimta wannan kenan um, to bari mu dan tsaya anan matsalolin suna da yawa za mu dan ƙara wasu daga baya insha Allah ta'ala sai mu dora a karatunmu da muka tsaya a satin da ya wuce in za ku iya tunawa kamar mun karanta wa in za da raka a can an ga wurin falam ya alam hatta faraga minha sajada wa in alima fiha jalasa fil hali fatashahhada in lam yakun tashahhada wa sajada wa sallama kama nan muka tsaya abinda malami yake cewa idan mutum ya ƙara raka'a guda a cikin sallah kuma bai san ya ƙara raka'a guda ba har sai da ya gama ƙara ta kenan za mu ce wanda ya yi ƙarin raka'a guda a cikin sallah me laifinsa ya yi ƙari to me zai yi sai sujada wacce sujada zai yi sujada ba da salami to wa in alima fiha idan ya gane a cikin sallar ya yi ƙari kafin ya yi sallama yana cikin ƙarin raka'ar a cikin sallar ya ƙara raka'a ta biyar sai ya tuno kai yanzu faraka'a ta biyar nake ko asubahi ne sai tuno kai yanzu faraka'a ta uku nake ko kuma ta ta magariba ne sai ya tuno kai yanzu faraka'a ta hudu nake yi alima fiha sai ya tuna ya gane a cikin me a cikin raka'ar da ya ƙara din to mai malam yace jalasa fil hali sai mutum ya dawo daram sai ya zauna fil hali a wannan lokacin kawai kana tunowa kai ƙari kakka ci gaba da wani karanta fatiha ko karin sura saboda wannan karin da kai ba na shari'a bane ba na daidai bane kawai sai ka zauna daram kawai sai ka zauna a ƙasa fil hali fatashahada ai tahiya idan bai yi tahiya ba sannan kuma sajada wa sallama to in yayi tahiya ba yana zama kawai sai sallama amma kuma sallarsa ya dan ƙara wani abu me ya ƙara ya ƙara miƙewa mu ɗauka shi kaɗai yake sallah ko kuma wataƙila ba shi kaɗai yake sallah ba da wasu yake sallah amma dai su ma da sun rude sun bi shi to ƙarin raka a a cikin sallah idan an tuna bayan an gama sallah ai sujada ba a ji sujadar rabkanuwa idan kuma ana cikin raka'ar aka tuno to sai a zauna a daina yin raka'ar an gane ko a zauna kawai shikenan ba sai an ci gaba da da da abin nan ba to sai kuma aka ce inda liman zai ci gaba da yin raka kuma ya san ƙari yayi ta biyar kuma ya san hukuncin ƙarin raka'a a sallah da gangan kawai sai ce a ba kuma ai raka'a dai ne mai a ciki ba sai na dawo ba to sallar duka ta lalace ko baka gane me nace ba kai ne ka zo sallah kaddara kai dai kake sallah asubahi sai ka ƙara raka ta uku kaga har ka yi fatiya ka ma shiga sura sai ka tuno a kai na fa ƙara raka ta uku kawai sai zuciya ka ce to ai ba wani abu ne kuma ka karanta ka je makaranta haramun ne ƙarin raka'a sama da yadda Allah ya ce a yi ta kawai sai ka ce kai ba za ka ka ce kai ba za ka dawo ba kawai bari ka ƙara kawai to kana yin haka baɗalar salatu ka sallaka ta lalace gaba ɗaya me yasa li'annahu zada muta'ammidan kayi ƙarin da gangan suka ce duk wanda ya ƙara wani abu a sallah da gangan ku jifa da gangan iya sane ganganci kurin ya ƙara wani abu to sallar gaba ɗaya ta rushe sai dai sake sabuwar kadi kamatar sala me dalili suka ce gayyar hay'atis sala ya canja hay'a yanayin sallar da annabi ya koyar ita wannan sallar da ka zo kai ta mai raka'a hudu ko mai raka'a uku ce kame da ita mai raka'a hudu mai raka'a biyu annabi ya kame da ita mai raka'a uku mai raka'a hudu annabi ya kame da ita mai raka'a biyar ita kuma daga ina take ya zaka zo ka kawo abin da ba a ce kai ba kuma da gangan amma inda jahilci ne ko da kuskure za mu yi bayani ai an gaya mana yadda za mu warware matsalar to wannan muna magana mai yi da ganganci sallah ta lalace kuna tare da ni ɗaya wa in sabbaha bihi siqatani fa asarra idan mutane guda biyu amintattu kaji malam masu tasbihi ma ya kamata su zama amintattu yau ku kawo mutumin banza a bayan liman ku ajiye masa wanda ba amintacce ba amintattu ne suka yi mai tasbihi ba a sarra ya san amintattu ne ya ci gaba da sallarsa ya iya saurari tasbihi ai ta subhanallahi ya iya yi walam yajzim bi sawabi nafsihi amma fa bai da jazama bai da tabbacin cewa shi akan daidai yake ha to kai tun da ka san ba ka da garantin a daidai kake kuma ka ji an maka tasbihi kuma amintattu suka maka tasbihi don me za ka ci gaba wai kuna gane bayani na kuwa walam yajzin bi sawabi nafsihi bai da garantin tabbacin akan daidai yake kamar anan ana so a isar da wani sako ne idan kuma liman ya zo yana sallah ya tabbatar akan daidai yake sai aka yi ta subhanallah in duk masallacin nan za su yi subhanallah kai ya canja li'annahu jazama bi sawabi nafsihi saboda ya tabbatar akan daidai yake kamar misalin ya yi raka hudu daidai kurin ya zauna yana ta ya ƙarshe sai aka fara subhanallah wani rudadde ya dauka raka ta uku ne subhanallah kai kamar zai yunkura ce kai raka ta hudu fa ne wani ma sai shi bai san me ake ba kawai ya ji dan uwansa yayi tasbih shi ma sai ya jona subhanallah subhanallah liman yana tahiya an raba masa hankali sai ce kai ni farka a hudu nayi kaga wannan jazama bi sawabi nafsihi to kar ka daga kar ka daga kai sujada biyu wataƙila kai sujada mai tsawon addu'a kai ka dago sai suka dauka ɗaya kai ka zo ka zauna ka fara abin nan yunkura kai jalsatul isra za ta tashi subhanallah wai ana nufin saura su jira ɗaya kuma kai ka san biyu kai kakka dawo li'annaka jazamta bi sawabi nafsik anan akwai lokacin da mamu za su yi subhanallahi a zubar da su bara a bi su ba amma fa ka tabbatar in an idar da sallah kana da hujjar da zaka kare kanka to anan gurin shi wannan bawan Allah walam yarjin bi sawabi nafsihi ya san bai da garanti yana cikin shakka fa aka yi tasbihin ya kiye bi badalat salatuhu wa salatu man taba'ahu aliman sallar liman ta lalace haka kuma duk wanda ya bi shi ya san cewa akan kuskure ne yake kuma ya dada bin sa haka an yi tasbihin shi ma wai ya rena masu tasbihin ya kiye bi an tasbihin ya bi liman ya san liman din akan kuskure yake ya bi shi ai ba a ce ka bi liman akan kuskure ba ce ka zauna ka ƙi kai abin da zai tunda abin da ya ƙara na kuskure ne to kai ma ɗin sallaka ta ɓaci to amma malam sai ce la jahilan aw nasiyan banda wanda ya akan jahilci shi bai sani ba aw nasiyan banda wanda shi kuma gaskiya ya famanta wai wanne ne daidai liman ne daidai ko mai tasbih ne daidai wannan kaga nasiyan ne wala man faraqahu kuma banda wanda ya rabu da shi to anan gurin anan abinda ake nufi wajibi ne akan mamu su faɗakar da liman a bai halatta su shiru ba lokacin da suka tabbatar da liman wato yayi kuskure idan maza ne su yi subhanallah idan kuma limanci wa mata yake yi to sai su rinka a tasfiq suna buga tafin a wannan bayan hannunsu kenan don ya gane cewa akwai akwai matsala a cikin wato sallarsa idan liman ya ji tasbihin nan ko ya ji tasfiki maza tasbihi mata kuma tasfiki idan ya ji ko ɗaya ko dukan gaba ɗaya kuma a cewa ya yi ƙari ne to ya kamata ya dawo idan kuma yana da tabbacin ba ƙari yayi ba to ya tsaya akan ra'ayinsa kare yadda a canja masa ra'ayinsa to wanda ya zama jahili ne to shi ana yi mai uzuri idan ya ci gaba da ƙari akan jahilci kuma sallarsa ta yi sai dai wanda ya yi ƙari akan jahilci ya sujudu lissahawi zai yi sujjadar rafkanuwa saboda ya yi ƙari akan jahilci kamar ya ko dai ya zama ya yi ƙari ya yi ƙari ya yi jahilcin ƙarin da ya yi ya ƙara amma bai san ma ya ƙara ba sai daga baya gane ko kuma bai san hukuncin ma yin ƙari a sallah ɗin laifi ba ne bai ma sani ba to kaga wannan duk uzuri ne sallah ta yi saboda uzurin jahilci an ba shi dama ya gyara sallah sa sujadar rafkanuwa mamu wanda kuma bai da ilimi akan ƙari aka yi a sallah aka yi wa liman tasbihi liman ya kida wato ya bi liman kawai me yasa zaka bi shi to ai kai baka san cewa ƙari bane kai kawai kana bin liman ɗinka kawai baka san an yayi ƙari ba wasu kuma su suka gane ƙari ya suka mai tasbihi kuma liman ne ya kibi to amma kai tunda baka da ilimi ka bi liman ɗinka idan kuma ka san ƙari ne kuma ka ci gaba da tafiya kana bin sa kuma ka san ƙari ne to wannan a sallaka ta lalace idan kuma baka sani ba ka bi shi an yi maka uzuri da jahilci sannan kuma bin liman tare da hukuncin shari'a sanin hukuncin shari'a kana sane kai ma kai taurin kai kamar yadda liman ya taurin kai ka bi shi to sallah ta lalace kamar yadda muka yi bayani saboda wajibi ne idan liman yayi ƙari a sallah ka san yayi ƙari ka bar shi ta ƙarin sa kai zaman ka yanzu wanda ya ce to yaya in ni na tabbatar da liman yayi ƙarin raka'a ɗaya ni garanti na san mun yi raka'a hudu kuma wallahi na san raka'a ta biyar ya karo kuma na san dole sai ya yi sujada da sauransu to bai halatta ka bi shi ba ko da ya ki dawowa abinda za ka yi suka ce kai zaman ka ya jilisu wala yi tabi ba za ka bi shi ba sam sam tun da ka riga ka san kuskure ya za ka bi shi akan kuskure to yanzu in ya zauna ya zai yi liman yana can ya karanta fatiha wataƙila ya je ya ɗauko suratul anfali ma yana ta bugawa amma duk akan ƙari bai sani ba kai kuma kai kuma baran ce mai taurin kai ba kai kuma ka ƙi ka bi shi to ka zauna to ya zai sai malamai suka ce a me hukuncin ka in ka zo zama ba tahiya za ka yi ba kai tahiyar ka kawai kai tahiya to to ya za a yi ya yi tahiya wasu malaman suka ce ku ji wasu suka ce in sha a fara ƙahu suka ce in ya ga dama ya rabu da liman ɗin dan me liman ne ya yi laifi don haka ya rabu da shi kurin in ya gama tahiyarsa ya addu'o'insa in ya gama raka'arsa ta ƙari don ta ƙari ce ba ta da amfani ƙari ta kuskure ce don in ya gama ma sai ya yi mata wata sujada na nuna cewa ya jefar da ita to don me za ka bi shi suka ce ya rabu da shi kawai kai tahiyarka kurin in ka gama addu'o'in kai sallamanka ka zauna ka ci gaba da tasbihin ka kai ta kallansa wannan wani kauli ne daga cikin aqwalul fuqaha'i baka ganin malamin fiqh wasu kuma suka ce a'a yayi hakuri ya zauna ya jira shi saboda ai an liƙe sallarsa da sallar liman suka ce ya za a yi ya riga liman sallama suka ce in ya riga liman sallama sallarsa ta baci wannan ra'ayi na biyu kenan sai waɗancan suka ce a'a kar ku ɗauko hukunci ku ɗora inda ba anan yake ba riga liman sallama da gangan ba da wani uzuri ba shine yake ɓata sallah amma wannan wanda i sallama ya riga liman ganganci yayi ya kamata liman ɗin ya sallaman a lokacin ne bai yi ba kuma an mai tasbihi ya ya dawo haka dai suke ta bugawa suke ta fafata Allah ala ala ai halai duk lokacin da ka tabbatar da liman ya yayi sujada biyu sai ya ƙara ta uku to ka kabi shi kuma sa tasbihi in ya fahimta ya tsaya in bai fahimta ba ya ƙara ku bar shi ya ƙara kayansa in aka idar da sallah ku ce ka yi sujada ka jefar da wannan sujada kenan in mutum ya ƙi ya bi liman akan kuskuren da ya yi an gane to wannan ba laifi ya yi ba to amma akwai inda kuma ba za ka zauna ka ƙi ka bishin ba idan sunna ya jefar karka ce an ya jefar da sunna baran bishi ba sai na yi sunna kamar mi kamar liman ya ƙi ya yi jefar da zaman farko za mu yi sallar isha'i Allah kiyaye liman sai ya wullar da mai zaman tahiya na farko to wancan hukuncin da na gaya maka zauna karka bi shi ba za ka yi sha nan ba me dalili saboda in baka bi shi ba kaga ya shiga me ya shiga rukuni daga zaman tahiyan nan ya shiga me ya shiga rukuni ya shiga rukuni to in ka zo ne a kokarin yin sunna ka wullar da rukuni a'a da ka sai kai ma ka bi shi a haka ka bi shi a haka saboda ai yana da yadda zai ya gyara wannan sunna din to kuna gane bambancin ko to sai ce wa amalun mustaksarun adatan min ghairi jinsi salati yubtiluha amduhu wa sahwuhu wa la yushra'u li yasirihi sujudun ga wani hukuncin kuma malam yace aiki mai yawa a al'ada aikin da aka yi shi mai yawa al'ada kuma a cikin sallah min ghairi jinsi salati wanda aikin ba yana cikin jinsin sallah ba to gaskiya yana bata sallah duk aikin da aka yi shi mai yawa al'ada ta yadda cewa aikin nan ya yi yawa kuma ba a aikin sallah ba ne wani abu ne na daban na wajen sallah aka yi ta yinsa a cikin sallah to gangancinsa yana ɓata sallah kuskurensa sahawunsa mai yana ɓata sallah sannan kuma idan aka yi kaɗan wannan aiki kaɗan ɗinsa wanda yake ba na jinsin sallah ba to ba a ce a yi sujada don a gyara shi ba da yadda bayani yake wannan nau'i na biyu ne wato na ƙari a cikin sallah shine aziyadatul fi'iliya min ghairi jinsi salam na dan fara muku bayanin sa satin da ya wuce ƙari na aiki amma ba a cikin jinsin sallah ba ƙari na aiki ba a cikin jinsin sallah ba kamar me tafiya haka kurin wani yana cikin sallah malam sai ya je rude kurin ya kama tafiya sallah fa yake yi gaba ɗaya tunani ya ɗauke shi ya fita ya je gurin alwala ya kuskura baki ya dawo wai kuma ya zo ya ci gaba kaga wannan amalin mustaksarun min ghairi jinsi sala aikin ya yi yawa kana sallah ka fita ka je wajen alwala ka kuskura baki ka dawo wataƙila ko yana cikin sallan ne ya tuno cewa to ai shi ya ma ci goro fa bai kuskure bakinsa ba ko ya dan ci tsire bai kuskure bakinsa ba kawai yana cikin sallah kawai sai ta buga masa cewa bari ya je kuskure bakinsa ya dawo wannan amalin mustaqsar min min ghairi jin sala ko kuma mutum yana zaune a tsakiyar masallacin nan sai ya ji zafi ya yawa ana cikin sallah ashe an manta ba a kunna wannan esin ta gaban liman ba sai ya tattako ya taho wai dai yana cikin sallah ya zo kunna AC ya juya ya daɗa komawa sahunsa ko kuma yana cikin sallah sai ya ji wata ƙofa can a bayan liman a can ƙarshen masallaci tana ta bugawa gararam gararam ya yi kwana ya juya ya je ya buɗe ƙofar nan ya fita ya nemo dutse ya makale ta kuma ya dawo ya ci gaba da sallah wani amal mustaksar min gairi jinsi sallah aiki ne mai yawa baya cikin jinsin sallah to wannan da wanda aka yi da gangan da wanda aka yi da kuskure duk sallar ta ɓaci amma in ɗan kaɗan ne aka yi ɗan kaɗan wanda ba mai yawa ba wannan to ba ma sai an yi sujada ba shine abin da malamin yake so ya mana bayani kamar me kaɗan ɗan motsi haka ka gane ko kaɗan yi wani motsi haka wannan ba zai cutar ba kuma babu wata sujada ta rafkano ba irin 'yan hanafiya ba da suka ce kullu harakacin tubdilu salam an ina fata ana fahimta tayi idan kuma a ya zamanto a a an yi shi a ba mai yawa bane amma a al'ada ba za a ce mai yawa bane to sallah an yi masa afuwa ba ta ɓaci ba yau amma in mai yawa ne sallah ta ɓaci in kaɗan ne babu damuwa me dalili suka ce in kaɗan kan ai an samu aikin annabi ma ya taɓa yi ɗan kaɗan hadisin da imam bukhari da muslim suka ruwaito shi ga wannan na aisha yace ta ce an yi khusufin shams rana ta yi rashin lafiya manzo Allah ya tashi wata rana ya karanta wata sura mai tsawo a saboda sallar neman warakar rana yayi ruku'i ya tsawaita ruku'i ya dago daga ruku'i ya daɗa buɗe wata surar kamar yadda ake sallar rashin lafiyar rana an gane ku ya har ya yi raka'a ta farko ya zo ya shiga raka'a ta biyu ya ce waɗannan ayoyi ayoyi ne daga ayoyin Allah irin abubuwan nan da suke faruwa wato ayatan min ayatin lahi idan kun ga waɗannan fasallu hatta yufraja ankum ku yi ta sallah ku yi ta sallah sai rana ta warke daga ciwonta ku yi ta yi ku yi ta yi yace na gani a wannan mukami nawa a wannan wuri da nake tsaye banzan Allah yake gaya musu a itacen gidan aljanna ina cikin sallah ce aka nuna mu gidan aljanna itacen gidan aljanna annabi sai ya tattaka a cikin sallah fa ya ga itacen gidan aljanna sai tattaka sai tattaka an gane ku sai ya je ya miƙa hannu zai ciro wannan ɗan ɗan ɗan itace kamar ɗan kanya ɗan lemo ko ɗan inabi ko wani abu ne haka na gidan aljanna kuma abun mamaki sun ga ɗin yana tattakawa amma kar ka manta fa a cikin sallah ne aka nuna musu to kaga wannan aiki ne a sallah mai gairi jinsi sallah amma ba mai yawa bane bai yi sujada ba wata rana kuma yake cewa an nuna masa wutar jahannama yana cikin sallah aka nuna mai jahannama ya ga tana cin kanta da kanta sai sai ya tattaka ya baya baya ya stephen back ya taka ɗaya biyu uku ya mammatsa baya da aka idar da sallah sai ce ai kun ganni na koma baya baya ko suka ce eh to yanzu yayi aiki ko bai ba wannan takin da ya cikin aikin sallah ne ba aikin sallah bane sai ya ce to jahannama aka nuna min da na ga yadda take cin kanta da kanta sai na matsa wancan kuma ba an ga yayi gaba gaba ba yana ta miƙa hannu zai ciro wani abu sallah yake aka nuna mai gidan aljanna ya gani to muhallin shahid suka ce duka wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi shi akwai ta'akhur akwai taqaddum ba a taba samun a riwaya an ce ya sujada ba adi ko ya sujada qabli ba kuma ba a ce ta bata sallah ba dan me saboda abun ba me ba me yawa bane ba ina fatan kuna ganewa to wannan kenan sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ai wata rana ya hau kan munbari ya hau kan munbari ya koya mutane sallah wata rana macijiya ta yiwo kansa ko kunama yana cikin sallah ya ga maciji sai ya matsa don ya je ya kashe macijin alayhi salatu wassalam iya kuma cikin sallah ko kuma sai ya motsa don ya je ya kashe kunamar kuma iya cikin sallah kenan wannan ɗan ƙaramin aiki baya ɓata sallah mai yawa shine yake ɓata sallah mai yawa shine ke bar sallah wancan hadisin da ya nuna annabi ya hau kan munbari a hadisin sahal ibn sa'ad ne Allah ya dada shi yace na ga manzo Allah san sa'al minbari fa kabbara wa kabbara nas sahal yace ra'aytu rasulullahi san sa'al minbari fa kabbara wa kabbara nas yana fa kan munbari yace Allahu akbar mamu suna ka suka ce Allahu akbar yayi ruku'i Allahu akbar su ma suke ruku'i a'a kuma sai ya tako fanazal alqahqara yana kan mumbarin sai ya tako ta baya tako ɗaya tako biyu tako kaza na'am yayyo baya sai da ya zo daidai inda ya kabbara sallah a matsayinsa na liman da ya zo ya sujada a daidai kan katakon mumbarin gindinsa a nan ya yi sujada bai sujada akan mumbari ba ya je kammala sallarsa ya ce ayyuhan nas innama inni innama salatu hada li ta'tammu bi kun gana muku sallar na akan mumbari na hauna sakko dan ku yi koyi ne da ni wali atamma wali ta'lamu salati kuma dan ku yi koyi da sallata yanzu wannan ba a cikin sallah bane to kenan kaga ashe akwai amal min jinsi sala da baya lalata sallah aikin da za ka yi na sallah ne amma bai lalata sallah ba to shi ne malam ya ce da ƙarshe wala tabtulu bi yasiri aklin wa shurbin sa'wan aw jawal jalan sallah ba ta ɓaci idan mutum ya ɗan ci kaɗan ya ci fa amma ɗan kaɗan kamar ya ka ɗan ci tsire ko balangu ana cikin sallah aka ɗan yi haka sai ka ji ɗan tsoka tsoka haka sai ka murje shi ka bi shi da yawo ka ci ko baka ci ba ka ci ka ci gwanda ko ka ci gwaiba haka da ka dan murza ko mangwaro haka yake dan bawon mangwaro haka haka ka tattaro shi ka tura shi ya wuce ka ga wannan bi akali dalil kenan ka sha zo barodo an yi kadika mata sala a an fara karatun fatiha sai ka dan dan sauran zaki zakin sa ya dan makara anan ka tattaro shi ka tura shi ina fata na fahimta wannan akalta au sharibta sahwan au jahlan da kuskure ko kuma da jahilci wala tabdulu wannan sallah bata ɓaci ba kun fahimce ni yawwa a wala naflun haka ne ko e bi yasiri shurbin amdan haka wala naflun haka nafila to an zo magana nafila kafin mu zo kan nafila duk wanda ya dan sha ruwa kaɗan ko ya rage sauran ruwa a bakinsa ka san lokacin ka sha ruwa ruwa yana dan saura kana cikin sallah sai ka tura shi ya ƙarasa to wannan sallah bata bata bata ɓaci ba to amma inda gangan ne fa duk wanda ya ci wani abu da gangan a cikin sallar farilla to sallarsa ta ɓaci kamar yaya kana cikin sallar farilla sai kaga gwaiba a nan akan mumbari ana cikin kaga liman ya tsawaita karatu ka miƙa hannu ka ɗan ɗauko gwaiban nan ka ce gaskiya yunwa kake bari ka ɗan rage hanya sai ka ci da gangan kuma ka san ba a ci ba a sha ko da ɗan ruwa an yi doguwar sujada ka ɗauko ka sha amdan da gangan sallar ka ta lalace kurin ka sake sabuwar niyya ka sake bin ainihin wato liman ina fata ana fahimta sannan sannan wannan yana daga cikin al'amal ne min gairi jinsi sala baya cikin aiki na jinsi sallah to sai kuma nafila abun mamaki malam a masabar imam ahmad ya halatta a dan sha dan abu kaɗan a nafila wala naflun bi yasiri shurbin amdan ko da gangan ku yi haƙuri karatu muke yi ku yi haƙuri shi mun karatu in gabarsa ta zo a yi shi a masabar imam ahmad mutumin da yake cikin sallah amma nafila ba farila kun ji na gaya muku farila ko to ita nafila da gangan in ka dan ɗauki ruwa haka kana cikin sallah sai ka dan kurba haka ka ci gaba to sallah bata ɓaci ba gashi a gaban ku ku duba ku gani wala naflun bi yasiri shurbin amdan eh to ai gaskiya ne ka zo ni ma kai ne tsara a ce na yasa na shi nake son samu abokanan tafiya to ai ka sa al'umma ba ta karatu inda ba a karatu dole jahilci ya yi ta yawa in an faɗi ilimi sai ga yazo ya zama bako abu ya zama bako yawa sai malamai suka ce amma nafilatu fa innahu yajuzu fiha shurbul yasiru nafila dan shan abu kaɗan a cikin nafila ba fa cewa aka yi ka je ka yi ba in bukata ta kama wata ila wani yana da ciwo ko yana da wata larura ko yana da wani abu sai dan dauka sai dan kurba wannan babu laifi sai suka ce ma ai wa qad fa'alahu ma ba'du sahabati ai an samu wasu ma daga cikin sahabbai ma sun aikata haka li'anna nafilat takunu mutawwalatan fil ghalibi nafila ana tsawaita ta da haka in an yi ta ta tsawo sosai a in mutum ya dauki wani dan ruwa sha shikenan kamar da yadda suka faɗa amma a shurbu ya ci sha to amma cifa yace cin abinci mutlaqan ko kaɗan ne ko nafila ko farilla mutulakan ya lalata sallah yanzu ina magana ne akan mai sha wannan karatun a ina aka yi shi a cikin littafin zadul mustaqni ko ba haka bane ba to zadul mustaqni yawwa to yuni na dauka mun zo karshen abin ne ba وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في في الأخيرتين لم تبطل ما لا yace idan mutum yazo da wani zance shar'antacce ne wannan zancen da ka zo da shi kaulin da ka zo da shi shari'a ne amma fi ghairi mawdi'ihi ba a wurinsa ba kaulin mashru' fi ghairi mawdi'ihi a kuskure kamar me kamar mutum yana cikin sujada kawai ya je ɗauko suratu alam nashara ya karance ta a cikin sujada wa qu'udin ko kuma a zaune kaga zan a zaune ai ba karatun qur'ani yake ba mutum yana zaman tayya ko zama tsakanin sujada guda biyu kawai ya je ɗauko sura ya ta karantawa wa tashahhudin fi qiyamin ko kuma kawai mutum yana tsaye mai kun ya karanta sura sai aka jera attahiyatu lillahi wassalawatu wa tayyibatu assalamu alayka malam kar kai mamaki fa malam kuna jin suna cikin rudu fa wallahi ba mamaki ka gani to mutum sai ya zo yayi kaga atabi qaulin mashru'in kaga karatun qur'ani mashru' ne fi sala karatun tayya mashru' fi sala lakinnahu fi ghairi mawdhihi amma ka kawo shi ba a wurin sa ba wa qira'ati suratin fil akhirataini ko kuma a in muka ɗauki mazhabar rashin halaccin ƙara karatun sura a raka'o'i biyun ƙarshe malam ya ce kamar yanzu mutum ya zo a raka'o'i biyun isha'i na ƙarshe kawai sai ya karanta sura raka'o'i biyun isha'i ya karanto sura ko kuma a magariba raka a ƙarshe a magariba sai ya ƙara da sura ko kuma a azhar raka'o'i biyun ƙarshe sai ya ƙara da sura lam tabtul to sallah bata ɓaci ba kun gane wanda ya karanta qur'ani a cikin sujada yayi kuskure amma sallah bata ɓaci ba wanda ya karatun tahiya a tsaye yayi kuskure sallah bata ɓaci ba amma fa sai ya sake karanta fatiha yawa sai ya sake karanta fatiha walam yajid lahu sujudun malam yake cewa sujjada bata zama wajibi a gare shi ba eh lam tabdu bal yushra'u amma dai an shar'anta sallar bata lalace ba kuma ba dole bane sujudu sahwi amma an so in yayi karatun tahiya yana tsaye kaga ya zanzo da wani abu na ƙari to yayi sujudu sahwi idan ya ga dama an gane ko yawwa bali shra'u kenan wa in sallama qabla itmamiha amdan batalat duk wanda yayi sallama kafin ya gama sallah da gangan kawai sai ce assalamu alaikum kuma da gangan kafin sallar ta kammala batsalat sallah kam ta fa gama lalacewa zance ya ɓaci saboda ba a yin sallama ba a kammala sallah ba kuma ka nuna ka fita baka kai ƙarshe ba kenan wa in kana sawan idan kuma da rafkanuwa ne fa sun mazakara ƙariban yayi rafkanuwa yana cikin raka'a ta uku yana fatsaye kawai sai assalamu alaikum har ya fita ya je ya fara sayan gyada ko sayan ruwa sai sun kai ashe ba raka uku ne sallama to wannan ya tuno kariban kenan a tamma hawa sajada sai ya dawo sai ya cika ta me ya cika ta sallar da ya sallame ta akan kuskure amma zai yi sujjada badi saboda ya yi ƙari ya yi sallama ba a wurin da ake yin sallama ba salla qabla itmami salat kenan kuma wa zakara qariban kenan zai suna kamar yadda manzon Allah ya aikata ko manzon Allah ya yi haka hadisin bukhari da muslim riwayat abi huraira manzon Allah ba ya sallama a raka'a biyu ba ba da kuskure bane rafkanuwa ne ai ba ya kawo ba ya cika ta kuma abin nan kuma qariban ne ai ko to amma idan yayi nisa fa in yayi nisa sallah ta lalace duk wanda yake ya kuskure ya zo ya yi sallar azahar raka'a biyu ya rafkana ya yi ta raka'a biyu sai da ya tafi kasuwa ya shiga hada-hadansa kawai sai tuno kai azahar din nan fa raka'a biyu ya yi sallama badalat sallah ta me ta lalace li'annahu ba'uda saboda yayi nisa amma in yana fita bakin masallaci ne kaga karibun ne to sai ya dawo ya cika ta sallarsa sallarsa bata lalace ba fa in dala al-faslu aw takallama li ghairi maslahatin badalat idan fasl bambancin wato rabuwar sallar da sallamar da yayi ya shiga harkar sa yayi tsawo to gaskiya sallar ta lalace suka ce hadisin da annabi ya dawo ya cika sallar ai lam yatul fasl bambancin bai yi tsawo ba amma inda ya riga ya tsawo sallar ta riga ta lalace um, idan alwalarsa ta warware fa ya fita ya yi sallama a raka'a ta biyu yana gindin masallaci yana fita ya saki tusa bud sai tana kai ashe ma raka'a biyu ne sauran raka'a biyu to zai je jaddado alwala kuma ya dora badalat ai to zai bina'i ne akan me kamar fa yana cikin sallar azahar ne kurin ya yi raka'a biyu sai ya tusa shi kenan sai ya je jaddada alwala ya zo ya dora a'a to shi ma wannan haka hukuncin sa yake ku yi haƙuri ita sallah malam tana da abubuwa da yawa a cikinta kawai tsallakewa muke firi biri biri biri mun zo mun karanta mu tafi wani babban abu mu ta fama alhali kuma gashi nan din abin da ake bukata mu gyara wannan shine larura wallahi mu tsaya mu san shi saboda zai iya faruwa a kanka zai iya faruwa a kan matarka zai iya faruwa a kan ɗanka to shi kenan to abu na uku wa in takallama li ghairi maslahati hafa yayi sallama a raka'a biyu maimakon raka'a hudu ko magariba ne tsabar rudewa ya raka'a biyu assalamu alaikum sai ya fita waje kawai sai ya je ya tarar da wani mai babur wani ya fasa mai danja suna jayayya malaya za ka fasa min danja kai kaza kaza sai shi ma ya shiga to kai malam baka da hakuri ne kai baka sa a masallaci ake ba ba zan yi hakurin ba za ka biya ni ne ba za a biya ka ba kuma kaza kaza yana gama wannan surutun sai tuno ashe ba garba sawa raka biyu yayi shikenan saboda kusa yake sai ya dawo da juna a'a takallama li ghairi maslahati a ya je ya yi wata magana ba ta maslahar sallah ba baɗalat shi ma sallarsa ta me ta lalace saboda manzo Allah magana nan da ya yi ina fata ana fahimta magana nan da ya yi a bayan zuliyadin ya masa magana ai kaga ta gyaran sallah ce yace ka kalamihi fi sulbiha daidai yake da magana da ya a tsakiyar sallah mutum ne kurin yana sallah Allahu akbar alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zaharak sai ga wani yaro yana zai balla mana esin nan sai ce kai ya zaka duka kana tafi daga nan kuma yana cikin sallah badalat sallah ta lalace saboda ba alaka ba alaka ka kalamihi fi sulbi hakenan saboda Allah ya ce wa qumu lillahi qanitina a cikin suratul baqara Allah ya umarni bi sukuti wannan ayar ta wa qumu lillahi qanitina ita ce aka yi umarni kar a yi magana wato a cikin sallah wa naha anil kalami manzo Allah ce inna hadha hadhihi salatu la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas wannan sallah wani abu na zancen mutane bai dace ba bai kamata ba a yi a ciki to sai ce wali maslahatiha in kana yasiran lam tabdul amma in dan maslahar sallan ne sai mutum ya yi magana kaɗan don gyaran sallah na buga muku misali a nan liman ya rikice ka ce liman ka yi sujada ka ko liman tahiya za ka yi ko liman sura za karanta ko liman gaza za ka kaga kaɗan ne kuma li maslahatiya ne to sallar wato bata ɓaci ba kamar yadda manzo Allah ya yi magana da sabai kuma sun yi magana da shi ina fata ana fahimta sharaɗi na biyu kuma amma fa zance kai ya zama mai yawa idan ya zama mai yawa to wannan kuma sallah ta ɓaci to insha Allah ta'ala ku yi haƙuri don Allah mu ƙarisa wannan abu wa ƙaƙatun ka kalamin kai ɗan kyamara ku yi haƙuri ku ƙara mana wa ƙaƙatun kecewa da dariya mutum yana cikin sallah kawai a kana sallah ma'aukaci ne kai komi to wanda shi ne me dariyar da wancan ya shi ne ƙaƙaha me yasa na buga muku misali saboda zai iya yi yana cikin sallah sai haka wannan me yayi burbushi to burbushi baya bashi sallah burbushi ba ƙaƙaha ba ne ba da haka wanda ya wanda ya kyakyata a cikin sallah ka kalamin malam yace daidai yake da zance kamar yadda magana mai gyaran AC da yace kai ya zo ka zo ka taba mana AC sallah ta baci ko to wanda ya kece da dariya ma kamar misali ya ga wani yaro yayi abin dariya sai i fashe da dariya yana bin leman ko kana sallah kai kai kadai ko kaga wani yayi wani mutum yayi abin dariya sai dariya ta kubuce maka kai kahkaha kurin ka fita liman fa ba zai dauke maka wannan ba ka fita kurin sallah ka ta lalace ka sake sabuwa in kai kadai ne kawai ka fara kadi kamati salatu kadi kamati salat wa qahqahatin ka kalamin ina fata na alqaqa shine ad-dahiku alladhi ma'ahu sautun yubayyinu minhu harfani fa aksar duk dariyan da yake akwai sauti harafi biyu ko sama da biyu suka bayyana sallah ta lalace wa inna faqa aw aw intahaba min ghairi khashyati Allah ta'ala aw تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بدلات ما لا يتي أبو نقبا وإن فقا دم تمن دي خوري أتشين صلى يا صلى كاجي ba sauti yanzu na cika rubuta ba ka fu za ka rubuta ko f u h ko duk wanda ya nafaka ya furi a cikin sallah watakila ya zo zai sallah ya ga kiyashi ko ya ga kura ya hura in dai ya yi wannan ba don tsoron Allah ba ka san akwai wani hurin da zai zo tsabar jazaba kai wani numfashi tsoron Allah ka karanta aya misali ko ba ka bane amma tsabar tsoron Allah ne yasa kai wannan to wannan sallah ba ta ɓaci ba saboda min khashiyatillahi ne ba a kuri a cikin sallah a dan idan an yi ta sallah ta ɓaci me yasa ya zama kamar zance saboda harifa sun bayyana awin tahaba intahaba ko kun ga intahaba ko abinda ake nufi da intihab shine mutum ya fashe da kuka a cikin sallah a me wannan kuka albuka'u ma'a raf'is saut duk wanda yayi kuka a cikin sallah har sauti ya fita akwai limamin da naga ana nunawa yana sallar tarawih ne tsayawa ma ya zuba kukan nan sosai yayi ta ihu ina jin da bahaushe ne ina jin da ya kara da wayo Allah inda inda bahaushe ne to balarabe ne ku gaskiya ni kaina limamin nan sai da so ban haushi wallahi nace abun yayi yawa wannan kuka ba ana daukan sa bidiyo da kukan yazo ya tsaya yayi ta zubka kukan nan sosai su ma masallaci aka dauka aka yi ta kuka to hukuncin kuka a sallah kun ji hukuncin wancan bushi a sallah to sai magana kuka min ghairi kashiyatillah in dai ba na tsoron Allah bane to sallah ta baci wannan kukan da na muku duk wanda ya yi kuka in na tsoron Allah ne tsabar jazaba ya karanta aya ya tuno jahannama ya tuno laifinsa da ya yi ya tuno kaza sai ya fashe da kuka kuma kukan ya ja shi har ya fita sauti tsabar khashyatullah tsabar tsoron Allah sallarsa bata lalace ba to amma idan ya zo ya yi ba na tsoron Allah ba kamar ya ana iya kuka ba na tsoron Allah ba zai iya yiwa yana cikin sallah sai ya ji an ce dab wani ashe kawun alhaji wani ya rasu kuma alhaji wani ya sallah sai ya ji an gaya masa kawun sai ya rasu sai ya fashe da kuka na cikin sallah sallah ta lalace ko kuma yana cikin sallah a tunane tunanensa sai ya tuno tsohuwar matarsa da ta mutu sun yi zaman lafiya ya fashe da kuka sallah ta lalace ko yana cikin sallah ya tuno an sace masa babur ɗinsa sai bace da kuka kaga yau ai duk kuka ne amma ba da mai ba kukansa daban sallarsa daban ya shiga wani layi ne daban to duk wanda ya bace da irin wannan kuka ba na tsoron Allah ba ina ba ta ana fahimta to wannan sallarsa ta lalace ko kuma cikinsa ne ya murɗa yake ciwo ko ba ka bane cikin ya murda sai ya fashe wuyo ya kama kuka kar ya dauka wannan sallar ta bashi halaccin wannan kuka shine ma'anar min gairi wato khashiyatillah saboda nau'u kalam ne me kake so ka ce to ba gane ba wai to wai wannan wai sallah yake yi wai sai speaker sai take kara tana kara kawai sai rika matsalar salati ko kuma za mu yi mai tawili mu ce min jinsi salati ne wanda ta gyaran sallah ne a'a sai ya ajiye ta ko ya wannan dinta kuskure ne wannan ba daidai bane kuma sallarsa ta lalace annafku fi salati in dai ba na tsoron Allah bane kamar yadda malamin ya faɗa a sallah ta lalace to sai mutum ya yi ta na'nuhi ya yi wani numfashi an gane ko numfashi ne mai ƙarfi wataƙila yana da tumbi ya zo zai sujada haka sai to kaga wannan kaga ha harafi ya bayyana a harafi na biyu ya bayyana sallah ta lalace ko kuma gyaran murya duk ana fassara da nahnu yi um um wani ya wani ne ya zo neman sa sai yara suka ce a baya nan kuma sai ya tuno ashe kudi ya kama masa sai ya kama am am am kaga wannan ta za yi sallah ta lalace an fahimci wannan ko yana so ya magana da matarsa ba ta gan shi ba am am am sai ta juyo sai ka badala salati salata lalace saboda ba a yin magana wato a cikin sallah amma malai yace min gairi haja ba tare da bukata ba abinda ake nufi bukata ta larura bukata ta larura in babu bukata to shikenan wannan bai halatta ba to amma me hukuncin wanda yana sallah sai aka yi mai sallama aka kwankwasa masa kofa ko aka zo ana ana wato ba na sunan shi don ya nuna cewa yana sallah to kaga wannan lihaja kwankwan kwankwan ana ta damunka an hana ka wuce a sallah ana ta buga maka kofa so sai kai wannan lihaja ce kaga wannan akwai bukata saboda in ka bari zai hana ka nutsuwa a sallah ko ba ka bane ba to wannan lihaja ce wataƙila matarka ce za ta tafi asibiti kuma akwai makullinka a hannunta kuma za ka ɗauki wani abu za ka tafi kasuwa kaga za ta fita sai ka kaga wannan lihajatin akwai bukata to wannan sallah bata lalace ba Ali bin Abi Talib wata rana ya zo ya nemi izini yana sallama a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisi Imam Ahmad Imam Nasa'i da Ibn Majah Ali ne ya zo yana sallama salamu alaikum ya rasulullah salamu alaikum to manzo Allah yana sallah sai annabi kaga wannan lihajatin akwai bukata to wannan shine dai nan zamu tsaya akwai wasu bayanan da suka shafi waɗannan hukunce hukunce sati mai zuwa in Allah ya sa mun kammala su sai mu shiga wani fasalin kuma shi ma dai duk a cikin meye a cikin sahau ne abinda na faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda na yi kuskure ko tutuma harshe ina neman afuwar Allah ta'ala wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh